أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafar abu abdurrahman muhammad nasir al-din bin nuh al-albani rahmatullahi alaihi a darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da tahariful isba'i fi at-tashakkul yadda ake motsi da ɗan yatsa yayin da mutum yake yin tashakku yayin da mutum yake yin tafiya wannan wannan shine abin da ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan a wata riwaya ta daban yace kana yuhalliqu bihi ma halqa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana jujjuya dan yatsa domin alhalqa shine mutum ya rika juya abu a da'ira guda daya ina fata an gane an kalli hannuna kuwa kamar misali kamar haka ina fata an gane kamar yana juya shi wuri ɗaya haka shi ne yi hallikuha halkatu ina fata an gani shi ne muka ce wata watan kuma yi hallikuha ko wani lokaci kuma yana mammotsa ta haka annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan yace kuma sifan yadda ake shi ne mutum zai danke waɗannan yatsun nashi guda uku zai ɗaura wannan babban yatsan a saman waɗannan yatsun wannan yatsun albusta ta tsakiya sannan ya miƙar da wannan ɗin yatsun kuma yana kaɗa shi haka ina fata an gane wannan shi sufan yadda ake zaman tahiya amma idan ka zo kai haka irin yadda ake yi nan kaga mutum yana haka da hannunsa to kaga wannan ba abin da ya samu shi ba kaga nan yana ana da bukatun ya kawo dalili ne yasa yake yin wannan wanda mafiya yawan mu muna aikata wannan ne an jahali saboda tsabar jahilci kawai ba wai dan ilimi ba illa iyaka yadda zuciyanka take so ka aikata ko kuma a'a kaga wani ya aikata irin wannan kai ma ka aikata irin shi jama'a an gane ko Na'am. Akwai bayani wanda bamu karasa ba a wancan satin dangane da wannan qadiyya din wanda insha Allah ta'ala shi zamu karasa a yanzu sannan mu ci gaba daga inda muka tsaya. Idan muka lura da kasan nan inda malam yace mana wa kana rafa'a isba'ahu isba'uhu yuharrikuha yad'u biha. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana daga ɗan yatsansa ko yuharrikuha yana mammotsa ta yad'u biha yana roƙon Allah da ita kene yayin da kake zama tsayya ana son karkada wannan ɗan yatsa to yanzu za mu zo mu ji shin tsaye da yatsan ɗan yatsan cik ya halatta ko bai halatta ba shi ma kun ga wani abu ne wanda ya kamata mu duba ko ya halatta mutum ya tsaye da ɗan yatsan cak ba tare da yana motsa shi ba ko ko a'a motsawa ne ko ko duka kowanne ya inganta shi ne abin da malam yi mana bayani a nan in ya suke lamba ta shi ne rawahu abu dawud wa nasa'i wa ibn al-jarud fi al-muntaqa wa ibn khuzaima wa ibn hibban fi sahihi bi sanad sahih wa sahahu ibn al-mulaqqin wa li hadith at-tahriq shahid fi ibn ibn adi ibn ali shi ma yana littafin da ya bada shaida akan wannan motsa in ya tsaya yayin tahiya wa qala fi riwayat Uthman bin Muqim da'if yaktubu hadithu wannan duk ba shi bane abin da yake makaranta wa qawluhu yad'u biha fadin sa da yake cewa yad'u biha yana yin roko da ita shi dan yatsa kenan ko qala al-imam tahawi imam tahawi yace wa fihi dalilun ala annahu kana kana fi akhir as-salah wannan yana nuna cewa a ƙarshen sallah ne annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake aikata irin wannan ina fata an gani bane yace qultu sai nace fa fihi dalilun ala anna sunnata an yastamirra fil isharati wa fi tahrikiha ila salam ma Muhammad Malam Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi sai yace sai nace a cikin wannan hadisin akwai dalili karara akan cewa abin da ya tabbata a sunna shine mutum ya ci gaba da yin ishara da dan yatsansa kuma ya ci gaba da motsa wannan dan yatsa din ila salami har zuwa lokacin sallama kenan babu wani lokaci zaga ana zaman tahiyya haka misali ko zaga wasu na haka sai ga an daga wani hannu haka ko ba a yi idan aka zo ana ana tahiyya haka sai ga mutum yana ta wajen ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu sai haka sai aji wannan halin ina ba ta an gane to shin wannan ya halatta ko bai halatta ba shine ma da yake mana sunna da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine mutum ya ci gaba da motsa wannan dan yatsa din ya ci gaba da yin ishara da shi har zuwa lokacin da yake assalamu alaikum wa rahmatullah yana ce barka dan yatsa assalamu alaikum wa rahmatullah sannan sai ya bi da hannunsa jama'a an gani yawwa Allah ya tsare mana imani malam sai ce li anna du'a qablahu domin ai addu'a ana yi ne kafin shi ana yi ne kafin me kafin sallama saboda haka duk lokacin da ko bayan sai ka gama tahiyya kaga masalati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kace mene addu'a to kaga ashe addu'a ana yin tarika kafin sallama malaki wa huwa mazhabu maliki wannan shine mazhabin imamu malik wa ghayruhu da wani shi daga cikin manyan malamai wasu wasu ila wa sa'ala al-imam ahmad wasu ila al-imam ahmad an tambayi imam ahmad hal yashiru ar-rajulu hal yashiru ar-rajulu bi isba'ihi fi as-salah shin mutun zai ishara da hannunsa a cikin sallah yayin da yake yin sallah zai rikin ishara da shi yana nuni da shi haka qala na'am imam ahmad yace eh zai aikata haka shadidan zai yi haka ne ma da karfi to kun ji ya imam ahmad sai ya karfafa yace zai yi wannan da mene da karfi ma zai rika yin shi ذكره ابن هاني في مسائله عن الإمام أحمد ابن هاني شي يرويت ونن أتم مسائل إنشي دقوان الإمام أحمد fatawoyi da yake tambayin Imam Ahmad Imam Ahmad yana bashi ansa sai yake rubuta waɗannan fatawoyi din a cikin wannan littafi nashi aka ruwaito wannan saf'ata 80 qultu sai nace inji shi albani wa minhu yatabayyanu anna tahrik al-isba' fi at-tashaqqul sunnatun thabitatun 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam saboda wannan ya bayyana qarara cewa lallai motsa ɗan yatsa yayin yin tahiya a cikin sallah ashe sunna ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amila biha ahmad wa ghayruhu min a'immati sunna imam ahmad da wasu daga cikin manya manyan malaman sunna sun yi aiki da wannan hadisi wannan sunna din falyattaqillaha rijal lalle wasu mutane su ji tsoron Allah yaz'umuna anna zalika abathun la yaliqu bis salah waɗanda suke ganin cewa kai me kuma nuna kaka dan yatsa kaka da dan yatsan nan wasa ne kawai a cikin sallah su a nasu ra'ayi shi ne mana albani ce to lallai mutanen da ke cewa karkara dan yatsa a cikin sallah wasa ne bai dace da sallah ba su ji tsoron Allah su mene su janye wannan magana ta su saboda me saboda wannan abu ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فهم من أجل ذلك لا يحركونها مع علمهم بثبوتها saboda haka su idan suka zo yin tahiya in aka sanya hannun haka kawai sai a kamar da shi ba sa motsa dan yatsa duk da cewa dalilai sun tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tabbas aikata hakan ya halatta ko ma sunna ne wa yatakallafuna fi ta'wiliha bima la yadullu alaihi uslub ma la yadullu alaihi uslub al-arabi sai su rika matsawa kansu wajen tawili an san tawili ko wajen tawili su canza fassaran wannan abin ce ai ba ana nufin a rika motsa ɗan yatsan bane ana nufin wani abin ne daban suna kallafa makan sai sun yi wannan da wani tsari ma wanda tsari ma irin na larabci kawai kalmar larabci kawai idan ka duba za ka ga irin abin da suke kafa hujja da shi magana masu larabci ta saba mata ina fata an gane ba su da wani tsari na harshen larabci wanda zai iya sanya wannan hujja ta su zama hujja wa yukhalifu fahamun a'immati lahu kuma yana saba wa fahimtar al'a'imma manya-manyan limaman nan game da wannan sunna ne ina fata an gane malai yace to lalle masu aikata wannan su ji tsoron Allah malai yace wa min al-ghara'i yana daga cikin abubuwa baki anna ba'dahum yudafi'u 'an al-imam fi ghairi hadhihi mas'ala wani daga cikin mabiya masu takalidanci masu manne ma mazhaba sai kaga yana ta kokari wajen baiwa wani limami daga cikin limaman mazhaban shi kariya walau kana ra'ayuhu fiha mukhalifan lis-sunnah ko da ko ra'ayinta ya saba sunnar annabi jama'a ba a samu ana samu kun ga wannan ko ya saba wa ka'idar bin sunna din in dai kai ahli sunna ne babu yadda za a yi a ce gashi manzon Allah yake kai kuma kana kokarin kare malamin ka ai malam wani ma yake ai malam wani din nan babu yadda za a yi ya faɗi wata magana da ra'ayin shi sai dai da wani dalili to me dalilin kai ba kawo man dalili ba mu kuma mun ce ga hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ingantacce ina fata an gane wannan ya saba wannan kuskure ne jama'a da muke yi bi hujjati an taqdi'at al-imam yulzamu minha at-ta'n fihi wa 'adam ihtiramihi wai shi hujjar shi shine idan ya zamto cewa an ce wane yayi kuskure ko imamu malik ko imamu shafi'i ko imamu ahmad ko imamu abu hanifa aka ce ɗaya daga cikinsa ya kuskure to shi yana ganin fa wannan kuskuren da aka ce yayi suka ce gare shi kuma rashin girmama shi saboda haka sai ya ta kokarin bada kariya akan maganar da malamin maza ba shi yayi kuma yunsi hada fa yaruddu hadhihi sunnah thabita wannan sai ya manta kawai sai ya kama yin raddi akan wannan sunna wacce take tabbatacciya a cikin addini sai kaga ya mance da cewa sunna ce tabbatacciya ya ta yin raddi akai wanda ko wannan ya saba tsarin ahlus sunna wa yatahakkamu bil amilina biha sai kaga yana tuhuman waɗanda suke aiki da wannan sunna din wa huwa yadri aw la yadri to ɗaya ne ta iya yiwa ya sani bai sani ba anna tahakkumahu yusibu aidan haula ila imma wannan tuhuma da yake ma masu aiki da wancan sunna din fa to fa kaman suka ce yake ga su waɗancan a'imma din manyan malaman da yake ganin cewa yin haka yin da'a ne gare su to yin wannan din karan kanshi shine ma saba musu jama'a an gane kuwa saboda ai a masallacin nan mun sha karanta aqwal al-a'imma ko Imam Malik yana cewa ma minna illa rad illa radd wa rudd alayhi babu wani ɗaya daga cikin fashi yakan yi wa wani raddi shi ma akan yi masa raddi illa sahib hadha al-qabr sai dai ma abocin wannan kabarin sai dai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka nan imamu Abu Hanifa mun karanta maganganun shi haka Imam Shafi'i haka Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal cewa yake duk mutumin da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi sannan ya kiyaye aiki da wannan sunna din to fa huwa ala shafa halaka to wannan yana kan gaban halaka saura kadan irin sai rage halaka ina fata an gane yau sai malam yace to kun ga wannan shi ma zargi ne na wancan al'umma din الذين من عادته فيهم أن يدافع عنهم بالباطل wanda shi burin wancan mutumin da yake kokarin bada kariya ga waɗancan malaman yana bada su yana kokarin ba su kariya ta hanyar me ta hanyar barna ina fata an gane bai ma san abin da yake yi ba ya sani bai sani ba barna yake yi ba gyara ba wa hum huna asabu sunna kaga anan su al'aimma gaba ɗaya sun dace da sunna bal inna tahaqqumahu bihi yusibu zatan nabi zatin nabi sallallahu alaihi wasallam mali yace wannan tuhuma ma da yake yi na wanda ya aikata irin wancan sunna din yana tuhuman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ai haka ne jama'a ko ai in ma dinnan wa suke bi kace mun sahab kace mun sahabbai suke bi suna bin tabi'ai ne ko tabi'ai wa suke bi sahabbai sahabbai wa suke bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan in ka soki ɗaya daga cikin waɗannan saboda wata sunna da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce tuhuma da zagin zai kuma kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka sani ko baka sani ba ina fata an gane shi yasa a harkan addini ba a san zafin kai ba ka da hujja ka yi hakuri wane me yasa kake yin kaza to wallahi gashi dai muna da yi amma dai gaskiya babu wani hujja illa iya ka take nan in yace maka to ai wannan kuskure ne akwai hadisi da ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ma sai kai irin Abu Hanifa fa ala ra'si wal ayn ina fata an gane kawai shikenan naji kuma nabi illa iya ka take nan an gane ko malam sai yace li'annahu huwa alladhi ja'ana biha saboda annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya zo mana da wannan sunna din tashi fattahaqqumu biha tahaqqumu bihi ka gani tuhuma ko suka dangane da bin wannan sunna din kaga suka ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma da ya kawo wata aya ce fa ma jazaa'u man yaf'alu zalika illa sai bai karasa ba menene sakamakon wanda ya aikata irin wannan mummunan aikin a ayan ta ce illa khizyun fil hayatid dunya sai dai kunyatarwa a rayuwar duniya kaga mai irin wannan aikin ya ji kunya ko shakka babu a ce kana ƙoƙarin tuhuman ɗaya daga cikin sunonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda hadisi ingantacce ya tabbata illa iyakarta hadisi ya tabbata eh kai ka sa aikin ka ya saba wannan sunna din babu wanda yake dama dole sai ka bi babu wanda ya dore ka da kata yake maka sai ka bi amma ka kame bakinka gaban sukar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mani sai ya ci gaba da cewa wa amma wad'ul isba'i amma kaga wad'ul isba'i sakin yatsu a cikin sallah an gane ba'da al-ishara bayan mutun yayi ishara kun ji magana ta zo mutun yana sun yi ishara har kawai sai su yatsun har kawai sai ya kwantar da su malaki to aikata wannan aw taqyidaha bi waqtin bi waqtin nafi wal ithbat ko kuma ƙayyade wannan isharar da ake yi da lokacin korewa da tabbatarwa shi ne ashadu Allah ilaha nan ka yi mini ka kore illallahu ka yi mini ka yi isbat to daidai wannan lokacin muhammad nasir ne albani ya ce to a irin wannan yanayin babu yadda za a yi mutum ya koma ya shimfiɗe hannayensa a wannan lokacin fa kullu zalika mimma la asla lahu fi sunnah wannan yana daga cikin abin da ba shi da asali a sunar annabi ina fata an gane to kun ji wannan bayani kenan kun ga wannan ba sunna ba ce mala ali na miji ko yana cewa sunna kishiyar bid'a ko kowa ya bid'a ya tabi yawwa na bal huwa mukhalifun laha bal yin hakan ma ya saba wa sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam بدلالة هذا الحديث ده دليل wannan hadisin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana ci gaba da motsa waɗannan ɗan yatsun har sai yayi sallama ina fata an gane daga lokacin da kace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shi kenan suka tsira halinka ina fata an gane amma baka yi sallama ba dole zaka ci gaba da mene yawa ko zaka ci gaba da mene alhalqa kana jijjiya yatsanka haka ina fata an gane dama wannan shine karin bayanin da yake cikin wancan satin wanda bai ba Allah ta'ala ya dace da mu ya samu fahimci daidai to yanzu dai an dan ji wani abu da da akwai matsala akai ko yawa jama'a in an ji karatu gyarawa ake ina fata an gane wannan shine aikin ahlus sunna sami'na wa ata'na daga lokacin da ka ji kuskure kawai ana ce maka gyara kawai gyara daga ranar mu ga an fara aiki kuma dama muna gani ana aikatawa aikatan aiki insha Allah ta'ala ana kwatantawa Allah ya tsare mana imani wa alaikum salam na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am eh dama ai yadda aka ce a motsa halin ba wai da gaggawa aka ce ba a ce da sauri ba almurad ko almuhim shine ya zanto dai mutum yana motsa halin ina fata an gane ko kuma ya zanto yawa in da'irar ce ya zanto ya zan idan ka kai shi nan zaka dago shi kuma ya dawo ina fata an gane haka ina fata an gane dama ba a ce haka da gaggawa mutum zai rika yi ba illa iyaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa ne haka illa iyaka wannan bayanin da ka kawo ya ƙara wabbahawa cewa idan mutum zai ke nan ba da sauri ake yi ba aka yi shi ne a hankali bayan ka kai sai kuma ka ƙara dawowa da shi kaga lokacin da ka kai sai akan ma ya tsaba ta dawo ba sai kuma ka ƙara dawowa da ita Allah ya saka da kai wujubu tashahhud al-awwal wajibtin yin tahiyya ta farko ina fata an gane zaman tahiyya ta farko da kuma yin ta ومشروعية الدعاء فيه دقم شرعا تين الدعاء أتكنت زمان فرقو دا أكي أصلا دا شيد ركاء أكو كو ركاء هلو زمن فرقو دا أكي باين دا أكي ركاء بيو فأولنا زمن أنشر أن تاومنا التشفد التشفد نشيني تهيا لمتنشي sannan kuma an shar'anta yin addu'a a cikinta kada ka ce a'a sai a na ƙarshe ne ake yin addu'a ina fata an gane menene dalili thumma kana sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u fi kulli rak'atayn at-tahiyya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karantawa a kowace raka'a tahiyya an gane ko wannan hadisi muslim da abu awana suka rawaito shi wa kana awwalu ma takallama bihi 'inda al-qa'dah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance abin farko da yake yin zance da shi a zama da yake yi na tahiyya at-tahiyyatu lillah shine fadin at-tahiyyatu lillah kini yayin da ka zauna ba a san ka faɗi komai ba a san kai wani zikiri kana yin zama na na farko din nan sai ka fara mene at-tahiyyatu lillah was-salawatu at-tayyibatu lillah ina fata an gane وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذن يمن تال إتا wannan zaman tashahhud din idan kana sallah sai ka zo zama na biyu mai kuka zauna kai tashahhud sai kuma ka miƙi ka manta ba kai ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sujudar rakkanuwa an gane ko wannan shi ma Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi kuma imam al-albani ya fitar da shi a cikin irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil sannan ma ne yace wa kana ya'muru biha fa yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin umarni da ita da aikata ta fa yaqulu sai yake cewa idza qa'adtum fi kulli rak'atayn idan kuka zauna a kowace raka'o'i biyu faqulu ku ce التحيات لله إلى آخره وكانت التحيات لله حظوا قشنتا معنى إلى عندك أنا سوا شيني إلى آخره كنا معنى شكنا إلى آخره وليتخي وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه sannan ɗayanku ya zaɓi abin da ya fi ƙayatar da shi na addu'a ya yi bayan ya game tahiyya ɗin ya gama yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ɗayanku ya zaɓi abin da ya so ya yi addu'a da shi a wannan wurin a wannan zaman falyada Allah azza wa jalla bihi ya roƙi Allah maɗaukakin sarki bihi da wannan addu'a ɗin wa fi lafzin a wani lafazin na daban ƙulu fi kulli jilsatin ku faɗi a cikin kowane zama da kuka yi na tahiyya التحيات كفتوانا التحيات وأمر به كما النبي صلى الله عليه وسلم يا أمرني لأيك تهكا وأمر المسيء صلاته يا أمرتوانا ميمونا ثلاثة لأيك تونا أيضا هكذا كمكو كنا هكذا يا أمرتوانا ميمونا ثلاثة لأيك تونا ويسونا ميمونا ثلاثة نوانين سنة سنة إيه سنة ثوانين almusi'a salatihi wanda ya kawo mana hadisan sallah muke ta karantawa kullum muke ta ƙara iya sallah kullum waya sunansa subhanallah karatu ba khallad khallad ko khallad na'am a'a wanda ya ce khallad wannan ya ce khallad ban san eh shikenan ba ba kuma wata mazhaban mazhaba ɗaya muke da ita wai shi yasa Allah ya rika mana sayin ba dan baya nan ba ba dan ya mutu ba kaga da yana da ya faɗa wuf sunan shi wane ai a rubuta a aji sunan shi Khallad bin Rafi' sunan sahabin Khallad bil kha Khallad bin Rafi' sunan sahabin ke Allah ya kara mishi yadda yawa wai mun dan juyo bayani saboda dai a kara ila wani ba bai taba ji ba ko yawwa shine mutumin da yazo yayi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam na kallon shi yana kallon sallar da yazo manzo Allah sallama assalamu alaikum manzo Allah yake irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka je kai sallah dan kai baka yi sallah ba yaje ya kare ya dawo da ya dawo na uku sai yace manzo Allah kai manzo Allah wallahi ba zan iya sama da haka ba ka koya min yadda ake yin sallar nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara karantar da shi shine ma da ya kara kawo mana anan kuma ya umarci wannan mai munin sallar shi da cewa duk raka'a biyu idan yayi to ya zama ya karanta wannan tahiyya din kama taqaddama anifan kun ji ma kamar yadda ya bayyana a baya ya gabata a baya wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya kasance yu'allimuhum at-tashahhud yana karantar da su tashahhud tahiyya din nan kama yu'allimuhum as-surata min al-qur'an kamar yadda yake karantar da su surata al-qur'ani wai wane ne a cikin mai taɓa zama ya koyi ta hiya yadda yake koyan karatun ƙur'ani ƙur'anin ma sai an koya jama'a mutu tsoron Allah ƙur'anin ma sai an koya balle na ta hiya hadisin da imamu muslim ya ruwaito cewa abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara mishi yadda wata rana suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya rike hannun shi yace mai karanta التحيات لله شما نكرنتها التحيات لله الصلوات لله الصلوات لله والطيبات الصلوات الزاكيات لله الزاكيات والطيبات الصلوات لله شما نكرنتها أبلاد عباس ما يرويتو يشي النبي صلى الله عليه وسلم يا كثن شينا كرنتا دمو تهينا كمر يدي شي كرنتا دمو سورة القرآن شينا يكن زونا نينا فتا مسكما فينا كفا يشي التحيات لله ثم ثابت كرنتا التحيات لله a babin karantarwa ina fata an gane kenan ma ya halatta ne haka kenan ko wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kada ka ce wai kai kai ta yanda shekaru da tun da aka yi bikin ta nan kawai yau a zo a ce wani wai a'a kila tun da kake ba irin nan da kake yi ba baka ma san abin da kake faɗi a tahiyyar ba kawai kai dai ana tahiyya ina fata an gane wannan ya sa yawancin salloli da mutane suke yi za ka tana tana da sauri mutum wuf ya yi da sallah alhamdulillah azzakallah alayhi wasallam asama lana min rabbul fadu asama lana min rabbul fadu kamar ana koyar shi kaga wannan kuskure ne jama'a kuskure ne yadda kake karatu dalla dalla at-tahiyyatu lillah والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كان كرنتاوا haka amma kare zamto irin karatun da muke ko kuma a zuci kaga mun yi bayanin cewa babu wani wuri da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yin zikiri a sallah wanda bakin shi baya motsawa ai mun yi bayani akan wannan ko inda zarar mun ga kai shiru mun san me kenan jahilci in jahilci an samu matsala ina fata an gane dole a ga bakin ka yana motsawa saboda me in bakin ka bai motsa ba to me kake cewa kenan shi yasa wasu malaman ma suke ganin cewa wai shin idan mutum yana karanta Qur'ani a zuciya shin ana bashi lada kau ka dauki musafin Qur'ani ya kai shi to ai baka ce komai ba ko ka ce ai dole ne sai an gaba ki yana ne ina fata an gane kenan duk inda baki ya motsa akwai mene akwai furuci ke na'am wala ali kana cewa mene imana imamu shafi'i ma cewa ya duk wanda ya sallah bai karanta salatin annabi ba ba shi da sallah haka imamu shafi'i ya faɗi sai dai malamai suka ce wannan magana tashi ba ta da goyon bayan wani hadisi wannan ijtihadi ne nashi ina fata an gane babu hadisi karara da ya fito yi nuni akan haka amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da cewa sallu kama ra'aytumuni yawwa wa khairul huda yawwa annan sallallahu alaihi wasallam yana yi an gane ko yawa sai ma ne yake wa sunnatu ikhfa'uhu abin da yake sunna shine koyi tahiyyan nan kada ba wai ana bayyana ta bane a fili in maka ce al ikhfa ba kuma an ce mutun yayi me ba yawa ba gum aka ce kai ba ka koyi aka ce kenan ka jidda kan kai kadai ina fata an gane kana yin kayan kai kadai amma a ga kayi gum baki baya motsi to wannan kuma kaga sai mutum ya shiga wani yanayi ke zai yi wannan jama'a an gane ko Allah ta'ala ya mana dubu da kata siyagut tashahhud siga ta yadda ake yin wannan tashahhud din yaya ake yi وعلمهم صلى الله عليه وسلم أنواعا من صيغ التشهد النبي صلى الله عليه وسلم يا كرن تد سهبنسا نوعي سيغوجي na yin wannan tashahud din ashe ba kwaya ɗaya bane kila wani tunda aka haife shi kwaya ɗaya ne yake yi ko ba ka wani jama'a kila wani tun na abin nan tun na qawaidi da aka koya at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi ko salawatu kuma ba faru ba to jama'a za mu canji ko eh kowane lafazi a karanta shi daidai dan larabci wani irin yare ne wannan kace salawatu kaga wani abu ka faɗa daban kace salawatu bi sad wani abu kuma daban ka faɗi in kace assalamu alaina in kace kuma assalamu alaina shi ma wani abu daban ka faɗi kaga nan ainun ne can kuma me hamza kenan komai sai an karance shi daidai jama'a dole ne wajibi ne tilas kowa sai ya koyi addini nan ba dole ne kawai sai ka koyi addini yadda manzon Allah ya karantar din nan sai ka yi kaman haka sannan za a baka lada ina fata an gai ka'ida Allah kenan dole ne sai ka yi kamar yadda manzon Allah ya yi sannan za a baka lada in ka ikiro naka to wannan kuma sai ka biyo kanka lada to kuma ina ganin dai ba wanda zai iya bakan shi lada ko yawwa ماذا يأتي أولا نفرق تشهد بن مسعود رضي الله عنه تشهد بن عبد الله بن مسعود الله يقال بشدة قال يكي سوى علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد النبي صلى الله عليه وسلم يا كرن سدني تشهد وكفى بين كفيه annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama tsakanin ya tsakanin mene kaffaihi tafukan hannun shi guda biyu ya rike kamar yadda faɗa muku a riwayar Imam Muslim kama yu'allimuni kama yu'allimuni surata min alquran kamar yadda yake karantar min suran alqur'ani yana karantar da shi cewa at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض دومي يعيدك السلام علينا أمنتم ألا يتبت قريم وعلى عباد الله الصالحين هكذا يتبت قريباين ألا صالحا باي فإن ونن ينا سام دكا ونباوى نقي وندك يتنسمى da wanda yake rayuwa a ƙarƙashin ƙasa ina fata an gane da wanda ke rayuwa a kan ƙasa ash'hadu an la ilaha illallah wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shine cikon amma wannan baya ta cikin hadisi shi yasa ga ya san shi a cikin mene baka baya cikin kaka ce kuma to kai ga wani sabuwa kuma an ce fa innahu idza qala zalika kaga yawa kaga ka zama shafi kenan an gane ku eh kwarai da gaske yana ɗaya daga cikin waɗannan wani abin fa ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaji waye sun ce a wani ya ce inna lillahi yawwa amma zai ce qalu inna lillahi ina fata an gane sai malam ya ci gaba da cewa wa huwa baina dhahranina a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsakankaninmu ma'ana yana nan a raye falamma qubida yayin da aka karbi rayuwarsa sallallahu alaihi wasallama fil akhirati wal ula qulna sai muke cewa assalamu ala nabiyyi sai muke cewa assalamu ala nabiyyi ba ma cewa assalamu alayka ina fata an gani malamai da yawa sun tattauna akan wannan canjin da Abdullahi bin Mas'ud ya kawo ina fata an gani to yanzu dai bari mu koma kafin mu dawo nan din bari mu koma wannan tahiyyar mu karanta ta dalla dalla har zuwa inda aka tsaya ko ina karantawa kuna ansawa التحيات لله با التحيات با التحيات التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan shi ne tashahudin wani abdullahi dan mas'ud to yanzu kuma za mu ƙara karantawa da sigar da yake bayan rasuwansa cewa muke assalamu ala nabi at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan ita ce tahiyar abdullahi dan mas'ud sai ne kokari mu haddace mun sha yin bayani a baya ko shi ne littafin nan muhammad nasiruddin albani rahmatullahi alaihi ya sha ce mana dukkanin zikirori da wasu ababe da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar zantuttuka a cikin sallah idan aka ce yayi kaza da kaza da kaza kokari za kai kai ma wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan ina fata an gane wannan shi zai fi zama a ammu fi ittiba'i sunna ma'ana ya fi gamewa wajen bin sunna fa huwa al-ahwab kuma shi yafi dacewa ina fata an gane duk da karanta wannan su 50 zaka iya saboda bambancin da ke tsakanin sauran ba yawa ba wani canji ne aka samu da yawa ba ina fata an gane lafazin kawai daga at-tahiyatu lillahi ake samu zuwa wajen assalamu daga wannan wurin wannan gaba ce kawai ake samun canje-canje an gane ko yawwa to inda malam yayi bayani akan cewa inda yake cewa falamma qubida qulna assalamu ala nabi yayin da aka karbi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama sai muke cewa assalamu ala nabi shi mai wannan littafin sai ya so kan da wannan lamba a ƙasa sai dai lambobin namu suna da yawa a yau amma bari mu karanta na farko ko mu da wajen attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibat ko lamma ta da yace ai alfazul lati tadullu ala salami wal mulki wal baqa'i hiya lillahi ta'ala sune lafuzza wadanda suke nuni akan cewa aminci da mulki da wanzuwa sun tabbata ga Allah madaukakin sarki والصلوات فلن الصلوات كما أي الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى شيني أدعوئي ولندا أكي نفن جرم ما ألا ملغ جنسلكي دشي وهو مستحقها كما شيني وندي داشي دا ونن أبن دا أكي جرم ما شدشي لا تليق بأحد سواه بي باتا تبداشي وادا وني وندا با ألا با أنغاني كو kenan faɗin da kake attahiyatu lillahi ma'anan attahiyatu lillah shine dukkanin wani gaisuwa dukkanin wani girmamawa na mulki da aminci an gane ko duka sun tabbata gawa ga Allah wassalawatu shine yake mana shine mene addu'o'i da mutum yake yi domin girmama Allah madaukakin sarki shi kuma wannan an gane ko sai ma da yake wa tayyibat والطيبات تيجي لما تبيكو أي ما قال من الكلام شيني أبن دي أو نبنشي وحسن أن يثنى به على الله كما وند شيني يداتي يجي لشوي لمتو أن يبي ألا دون أنقالكو دون ما لا يليق بصفاته بند وند باشي صفة إرن تألا أنقالكو shine faɗin wattayyibatu ma'ana dukkanin kyawawan kalmomi na yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki yana tabbata mana at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu yanzu mun ji ma'anar su duka ko yawa sai ma ya ci gaba da cewa assalamu inna kace assalamu alayka sai suka lamba ta uku yace ma'anahu ma'anarsa at-ta'awudu billahi wa tahsinu bi shine neman tsarin Allah da kuma neman kariyar shi domin duk mutumin da yake yana neman Allah ya bashi abinci ya bashi ne kenan kariya da ne da tsaro fa inna salama ma la yace domin aminci ismul lahu subhanahu suna ne na Allah madaukakin sarki taqdiruhu abinda ake kaddarawa yayin da kake assalamu alayka shine Allahu alayka hafizun wa kafi Allah shine makiyayi akan ka kuma shine nan mai kulawa da kai mai renanka mai kulawa da kai kama yi ƙwalu kama yadda ake cewa Allahu ma'ak Allah na tare da kai ai bil hisri wal ma'una wal luqfi Allah yana tare da kai ne ta hanyar baka kariya da kiyaye ka da taimakonka da kuma tausasawa gare ka kai dan adam ina fata an gane shi ma'anan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina kun ganin makanin addu'a ne assalamu alaina amincin Allah da tsaro da taimako da kiyayen Allah ya tabbata a gare mu a gare ni ko alai a gare mu wa ala ibadillahi salihin da kuma dukkanin bayi idan kai wannan addu'a sai ta game duk duniya duk wani bawan Allah na gari sai sai zama ya shiga cikin wannan addu'a ta tahiyya din an gane ko na'am سيدنا مالي يسا ورحمة الله وبركاته لما تريته هو هو اسم لكل خير wannan sun yayi ne dukkanin wani alkhairi shine wa rahmatullahi wa barakatuhu albarkan Allah ma'ana suna ne da dukkanin wani irin alkhairi fa'idun minhu ta'ala 'ala ad-dawami mala dan ma'anan fa'idun din ma'anan fa'id
da bad ne eh bad na'am fa'idun minhu ta'ala 'ala ad-dawam wanda Allah yake kwararo wa bayi dawwamammiya dukkanin wani ni'ima da wani albarka da wani kyautayi da Allah madaukakin sarki zai wa bayi to dukkanin shi ya shiga lafazin wa barakatu an gane ku na'am sai mu zo lamba ta biyar inda yake cewa akhrajahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi din wa ibn abi shayba لابن أبي شيبة والسراج دكما السراج وأبو يعلى في مسنده ده أبو يعلى في مسند الإنسى وهو مخرج في إرواء كما يافت دونا الإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل شافنا ريئك ده أشرين ده لا ما ليتي قلت سينتي وقول ابن مسعود فدن عبد الله بن مسعود قلنا sai muka ce assalamu ala nabiyyi aminci ya tabbata ga annabi ya'ani yana nufin cewa anna sahabata radiyallahu anhum cewa lalle sahabbai Allah ya ƙara musu yadda kanu yaquluna sun kasance suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu fi at-tashaqqudi wan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam hayy sahabbai sun kasance suna karanta wannan ne yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake rayi falamma mata yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mutu adalu an zalika wa qalu sai suka kauce akan fadin wannan assalamu alayka din sai suka koma cewa mene assalamu ala nabiyyi amincin Allah ya tabbata ga annabi wala budda an yakuna zalika bi tawqifin minhu sallallahu alaihi wa sallam malam muhammad nasir jin ya karfafa wannan magana da cewa ba ko shakka babu wannan abin da abdullahi dan mas'ud ya faɗa cewa sahabbai dukan suna faɗa wannan tauƙifi ne ma'ana daga annabi sallallahu alaihi wasallama ne annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya karantar da su wannan cewa bayan bani ku rika cewa assalamu ala nabi shine tauƙif an gane ko ba wai ra'ayi bane kawai na Abdullahi ibn Mas'ud kuma ba ra'ayi bane kai na sahabbai domin idan kana kafin usul fiqh za a zo inda ake maka maganar qaulul sahabi menene menene matsayin maganar sahabi shin maganar sahabi akan dan uwansa hujja ne ko ba hujja bace ina fata an gane dukkanin waɗannan ana tattauna su a fage na ilimi kenan kafin ka zama ɗalibi na ilimi na gaskiya sai kana da irin waɗannan makaman waɗanda su za su taimake ka wajen iya zaƙulo dukkanin wani hukunci kada ka ɗauka cewa malamai sun hukunci akan kaza kawai ka ɗauka cewa hukunci baka san wace wace hanya aka bi wajen tabbatar da wannan hukuncin ba to gashi ya ce ko shakka babu wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da su wannan wa yu'ayyiduhu kuma yana karfafansa anna aisha radiyallahu anha kadhalika haka na aisha Allah ya kara mata yadda ita ma kanat tu'allimuhum at-tashahhud ta kasance tana karantar da su tashahhud fi sala a cikin sallah da lafazin assalamu ala nabi aminci ya tabbata ga annabi rawahu siraj fi musnad fi musnad imam siraj ya fitar da wannan a cikin musnad dinsa an gane ko والمخلص في الفوائد سناء المخلص يبتدى شيء في كتاب الفوائد بسندين صحيحين عنها ده سندوجي ان غنتتو غدا بيو اسنادي غدا بي ان غنتتو daga nan Aisha Allah ya kara mata yadda ashe wannan tabbatacce ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam قال الحافظ رحمه الله تعالى امام الحافظ نكتي الحافظ akai shiru wa ake nufi na'am ابن حجر العسقلاني نعم هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون ما ليش ونن قارن أظاهر أنت صحبي سنك سنشيسنا شواني السلام عليك السلام عليك أيها النبي أمنت أن لا يثبت قريك يا كي النبي بكاف الخطاب دكاف إن يمغانا أنغانيكو شيني عليك دكاف إن يمغانا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يا إن النبي صلى الله عليه وسلم كيراي فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم يا إن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول تركوا الخطاب سيسك بروان من زنشا wannan magana da ke cewa assalamu alayka sai suka bar wannan wa zakaruhu bi lafzi ghaiba sai suka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam da lafazin baya na fadin kace assalamu ala nabiyyi amincin Allah ya tabbata ga annabi to ba zai yi a ce kuma kaman kana ganin shi gashi a gaban ka ba amma in kace assalamu alayka amincin Allah ya tabbata a gare ka kai kaga kana ganin shi kenan to bayan rasulun annabi sallallahu alaihi wasallama sai su kasance suna faɗin wancan lafazi in fasaru yaqulun sai su kasance suna cewa assalamu ala nabiyyi Allah an gane ko sai suka fice suna faɗin wannan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh an gane ko wannan duk sauran maganganu ne da shi Muhammad Nasiruddin Albani ya faɗa almuhimmu dai mun riga mun samu abin da muke da bukata ba sai mun karanta sauran duka ba almuhimmu shine duk inda kake karanta hiya a yau shine za ka karanta shi da lafazin wane assalamu wa assalamu ala nabi ba assalamu alayka ba tunda kun ga an sami riwaya daga wa Abdullahi dan Mas'ud da kuma wa na na Aisha ya kara mata yadda wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku koyi rabin addinin ku a wajen wannan yanjan yarinya eh na na Aisha kunni ilimi ce duk yawancin malaman tabi'ai da kake ji ita karantar da su an gane ko sasan basari da kake ji hasan basari a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso maman shi kaman baiwa ce tana aiki wa ummu salama ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ta tafi wajen aiki ta bar alhasan a wajenta kai ya kasance ma ummu salama takan bashi nononta ya sha idan ya zanto yana kuka imam alhasan basari wanda malamai suke cewa كان كلامه يشبه الأنبياء مجال حسن البصري سنة كما يقول مجال النباوة أن قال يقول الله يكارم الله يجيك أنصح إن شاء الله تعالى ذا مطايا كان تشهد نفرق إننا إذن الله تعالى يكام درسينا قبع سيما الأورا أكان لفظي نبي إن شاء الله تعالى فاتا أبن مكرن تازم ليلي الله سامي تريا أكتلالا wanda ne kuskure ina roƙon Allah ta'ala ya gafarta min ni da ku bukatun na alkhairi Allah ka biya mana Allah muna roƙon ka soyayya da imani a cikin zukatanmu ka kawata shi a cikin zukatanmu kuma ka kiyamatar da mu kafirci da fajirci da sabo da kangara Allah ka sanya mu daga cikin bayan ka shiryayyu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata Allah muna roƙonka ka ƙaro mana albarka a ƙasanmu da ko'ina inda musulmi suke rayuwa a duniya. Allah muna roƙonka ka ba mu aljanna ka tsira da mu daga azabar wuta. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.